السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan wanda yau 22 ne ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa mu zauna mu rusuna don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wato wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba a manta ba muna karatu ne cikin suratul ahzab jiya mun ajiye karatu daidai kan ayata 48 a wannan sura mai albarka don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 49 muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun muna yi don biɗar yardarsa ya sanya ƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala halin da muke ciki na kakanikaye da curuta albarkacin wannan wata albarkacin wannan littafi mai daraja muna tawassuli da wannan zama namu Allah maɗaukaki ya ije mana arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات to kaji إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن haka yake فما لكم عليهن من عدة تعتدونها mm.
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا to kun ga wannan aya za ta bayani ne akan abin da ya shafi aure da kuma sakin aure aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an yi shi ana biɗar zaman lafiya ba a son garaje a kansa ba a son shishigi amma in saki ya kama to shari'ar musulunci ba ta bar komi ba sai da ta yi bayani a kansa hatta yadda za ka shiga banɗaki sai da aka gaya ma kafar da za ka fara jefawa a banɗaki da irin addu'ar da za ka yi da yadda za ka yi tsugulo da yadda za ka yi istibra'i da yadda za ka yi istinja'i da yadda za ka fito daga banɗaki kafar da za ka fara jefowa waje irin addu'ar da za ka yi duk musulunci sai da ya batu yadda za ka yi ba haya da fitsari kenan kaga addinin da ya faɗi yadda za a yi fitsari yadda za a yi ba haya ba wani abin da bai yi batu a kansa ba to kamar haka a babi da ya shafi aure sai Allah madaukaki ya kira muminai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata masu imani awul kitabiyati ko kuka auri mazowa littafi yahudawa ko nasarawa wa zikril mu'minati lil ghalibi wa li sharafihinna wato an ambaci muminai saboda shine abin da yafi yawanci kuma saboda ɗaukakarsu walhaddu alaktiyarihin na lizawaji Allah ya kwaɗaitar a auri muminai ka zaɓi mai imani in za ka yi aure in za ka yi aure nemi mace mai addini wani yana nan shi in zai yi aure dole sai ya samu yarwa ne to za ka wahala wani yana nan zai yi aure sai ya samu irin fuskar da yake so ko kalar fatar da yake so ko ya ce sai kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa duk ba a nan take ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ba da labarin da yasa mazaje kan yi aure sai ya ce tun ka hulmar atuli arba'in bina'ul majahuli ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yawanci galibi mazaje na auren mata ne don abu hudu ba wai ya ce a aure su don abu hudu ba a'a don abu hudun mazaje mafi yawa kan yi aure wani limaliha wani yana aure ne saboda matar mai dukiya ce imma dai dukiyar tata ne ta karan kanta ko ko a'a miji take da shi attajiri ya rasu ta samu gado sai ka ga zaurawa an lallabo to ba ita za su aura ba kudinta za su aure a an kudin ya kare gaba za su Allah ya saukaka shi yasa annabi ya ce limaliha wasu na aure ne saboda dukiyarta wani yana ga babanta mai kudi ne zai aure ta watakila za a dan bashi wani abu ko a saya mar gida ko a bashi mota to ai baka isa ka kara wata matar ba ko sai ta ma gori ta hana kaga akwai matsala a nan in kai limali ha za ka yi nadama sai limi kuma wali jamaliha wani kuma wani saboda kyau kawai yake so shi dai kyakkyawa manzon Allah an kawo mar wata baiwa mai kyan gaske irin wannan kyan da mazajen yanzu ke so sai ya ƙi malamai masana larabawa suka ce walantu sadifa mar'an munikan abadan illa iza wajatta bihi asara ma'akul ba ka taɓa zuwa wata makiyaya ka koro dabbobinka don yin kiwo akwai ciyawa guri mai kyau ga ruwa sai ka samu wani ya je gurin ya yi kiwo ya wuce sai suka ce shub'ilal mar'atul jamila to haka mace mai kyau take idan kowa akan take kaga nan ma akwai matsala ta uku kuma lihasabiha to lihasabiha fa ita ta haɗe abu da yawa wato lihasabiha abinda za a yi hisab shine lissafi mana ok wannan din ne ya ɓaci a lallaba na gane ma'anar hasab shine lissafi wai za a lissafa tana da kyau tana da kuɗi ga ta yadda murmur tana da kaza hasabi kenan na ƙarshe walidiniha ta hudu kenan ko saboda addininta wani shi mai addini kawai yake nema ba ruwansa ko da wata iri ne haka ba ruwansa inda tana da addini to bukatarsa ta biya don haka manzon Allah da ya tashi sai ya ba da shawara ce falfar bi za ta dini ta ribati ya daka ka samu ɗaukaka ka ci riba da auren mace ma'abuciyar addini ko da hannunka zai ja ƙasa don talauci da babu in kana da mace mai addini to za ka gina usra za ka tayar da famili mai kyau amma a wayancan ɓangare uku watakila sai ka haifi ɗan kaɗan daba ku ta rigima da kai da shi kamar ba kai ka haife shi ba ya dame ka ya damu unguwa ya ƙi karatu kowanne ya ɗauki addaya ba zama gari ƙarshenta sai an kashe shi ko abin da ya kama da haka shi yasa imamu abu hanifa ta nu'man ibn bashirin matarsa ta rasu yau sai ya ce a kawo masa wata mata zai yi aure kaga ba shi ya tafi neman ya gaya wata dattijuwa yana son aure matarsa ta mutu yau yau ya nemi aure ka san mu anan in ka zai ce ai baka damu da matarka ba ko tun ba kare zama ba to wace a zauna dama da Allah ka tambayi masu zama an mutu a taru a kafin fa a ɗauko da bidiyo in yan boko ne a ajiye littafi duk wanda ya zo ya rubuta sunansa a isani a wani addini suka samu addinin yahudanci ne bayan da aka ce don an mutu ku zo ku zauna inda mai littafi kuma ya zo ya gaya mana amma littafin ya zanna musulunci wadda ake dogaro da shi abu hanifa dattiji wadda ta je nemamar mata sai ta zo da mata guda biyu ta ce ga wata mata kyakkyawa ce son kowa kin wanda ya rasa ga wata kuma mummuna ce alkabihatul aura mummuna amma idan ta daya لكنها تقرأ القرآن وتبكي وتصوم النهار وتصلي بالليل تتمر كل كرات قرآني تكي تنا كوكا تنا عزمي كوانا يني يوانتي تنا صلى دددري kun sa abin da abu hanifa ya ce ya ce innani ikhtartul qabihatal aura ala barakatin lahi ya ce na zaɓi wannan mummunar wadda kuka ce mai ido ɗaya saboda albarkar addinin Allah da yake tare da ita ya aure ta sun haifi ‘ya'ya guda tara kowa ya haddace ƙura'ani akwai asara a ciki? in ka aure ka haifi kyakkyawa kyan ɗan maciji yaya kyau babu addini fire ne a juji ai kaga ba gurinsa ba ne ko? Allah ka shirya da mu don haka in za a yi aure shine anan Allah ya ce idza nakahtumul mu'minati in har za ku auri mata ko kuka auri mata masu imani thumma dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sai wani dalili ya zo na dole sai an rabu kuka sake su gabanin ku sadi da su wa fi qiratin qabli an tumassuhunna ai tujami'uhunna wato kuka sake su alhali ba ku yi kwanciyar aure da su ba to Allah ce fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha fama lakum alaihinna min iddatin ba su da wata idda da za su yi muku saboda ai ba ku sadi da su ba wa fi qira'a na'am ai tusunuha bil aqra'i tusuha bil aqra'i wa ghayriha babu wani idda da za ku kiyaye da lissafin jini li'anna sababal iddati domin abin da yake jawa idda shine al-istibra'ir rahim ana idda ne dan a tabbatar da mahaifar mace babu da a ciki to ba sadi da ita ba ina dan zai shiga wa hifzun nasbi da kiyaye dangantaka kar a daudan wani akai gidan wani ونفي شك المؤدي إلى الخصومة والنزاع أنا وانا دان أقول شك ودا ذي كي غاين خصومة دجايية وذلك غير موجود هنا أنا مدبا بشي تند أني أوري بأسادي لجونا با ربوا تذو أكربو وانا باب إدى مذاعي سيمتائي أجيد سوداتي famatti'uhunna ay aduhunna ma yastamti'na bihi ku ba su dan abin da za su je ka sauta baka sadu da ita ba to ba ta mata'i a dan saya mata a tamfo guda shida da dan turare da sabulan wanka da abin da ya kama da haka domin yanzu ita ba budurwa bace ko ta koma gidansu ba za ta yi rayuwa irin ta da ba an daura mata aure ai idalam ya matsalahunna idalam yusammi lahunna sadakan in an yi auren ba ambaci sadaki ba nikahu tafwidi akai ana iya daura aure ba faɗi sadaki ba to in irin wannan auren ne aka yi ba sadu ba aka rabu to abin da za a yi musu shine mut'atin nikahi wa illa falahunna nisful musamma faqat in ko an ambaci sadaki an daura aure rabuwa ta zo ba a sadu ba to sai a raba sadaki in dubu ɗari ne sai a ba ta hamsin ka samu a ƙasar hausa sadaki baya daraja a rama ɗan kaɗan ake barawa a ta al'adu ƙalahu ibn abbasin wannan ita ce maganar da abdullahi ɗan abbas ya faɗa wa alaihi malikun wa shafi'iyu akan wannan ra'ayi imamu malik da imamu shafi'i suke undur bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasidi wani littafi ne na furu'a wal ummu lil imamu shafi'i in kana da al ummu ta imamu shafi'i zaka ga wannan a ciki na'am sai Allah madaukaki yace fa malakum alaihinna min fasarrihuhunna ne ko wasarrihuhunna sarahan jamila ku sake su shine saraha ku sake su saki mai kyau in za ka saki mace ba yaƙi ba ne ba faɗa ba ne ba gaba ba ne ai kallu sabilahunna ku fita a hanyarsu min gairi ibrarin ba tare da cutarwa ba wala man a haƙƙin kar kuma ku hana su haƙƙinsu kama kanatil jahiliyatu taf'alu bi nisa'iha kamar yadda jahiliya suke wa matansu haka to ku musulmai ne kar ku irin wannan ثم ذكر تعالى أنواع النساء sannan sai Allah maɗaukaki ya ambaci dangi daban-daban na mata allati ya juzu ta zawuju hunnalin mu'minina wanda ya halatta mumine su aure su wa ma ya tasu bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama min al'ahkam da ma hukuncin da kawai annabi ne yake ɓanta da shi kususiya ce ta annabi لأن المصلحة تقتضي ذلك دوم مصلحة إتتهكن تاك فقال سي الله يسير
يا إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة eh na'am وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
kada alimna قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج Mm.
وكان الله غفورا رحيما Allah madaukaki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama farin gani dan Abdullahi sai Allah yace inna ahlalna laka azwajaka allati la'i allati ataita ujurahunna mun halatta maka mata wadda ka ba su ladan auren su shine sadakin su ai muhurahunna ba a yin aure sai da sadaki ba zai yi aure haka kaurin ba dole sai da sadaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala nikaha illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidai adlin babu aure sai da sadaki sai da wali sai da saidu adalai guda biyu aure yayi ba sai an yi taro ba to sai Allah madaukaki yace ya halatta wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama matan da ya biya wato ha- abin nan sadakin su wa ma malakat yaminuka kuma Allah ya halatta wa annabi abin da damarsa ta mallaka mana ku yangu ko bayi ko sadaka mimma afa Allahu alaika irin abin da Allah ya yi ma kyauta shine fai'u fai'u shine manzon Allah ya kai yaƙi garin kafirai sai Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu suka gudu suka bar matansu da iyalansu da dukiyoyinsu in aka ɗebo wa'annan shine fai'u yana da bambanci da ganima don ganima sai an yi fada shi wannan fama aujabtum alaihi min kailin wala rikab ba sha wahala na yin yaƙi da dawaki ko ainihin raƙuma ba a'a tsoro Allah ya jefa da firgici a zukatan arna suka gudu suka bar dukiya suka bar iyalai to wannan shine fai'u min kuffari min al-kuffari daga kafirai bisabi aka ribace su fursunan yaki kenan ka safiya kamar matar manzon Allah safiya yar huyayyi wa juwairiya da juwairiya وقد آتكهما صلى الله عليه وسلم وتزوجهما da safiya binti huyayi da juwairiya duka manzon Allah ya yanta su kuma ya aure su fa inna safiyata ummul mu'minina bintu huyayi ibnu akhlab ibni nasl harun min nasl haruna akhi musa kaji dangantakar safiya ita huyayya yar akhlabu tana daga cikin zuriyar haruna ɗan uwan annabi musa asalinta bai yahudiya ce wahiyar min sabi khaibara tana daga cikin bayi da aka kamo a yakin khaibara wa abu hasaidu bani nazir wa bani ƙuraiba babanta shine shugaban banu nazir da banu ƙuraiba أخذها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن تقع الفتنة بين المسلمين manzon Allah sai ya karbe ta saboda tsoron kar fitina ta auku a tsakanin musulmai sun makayyara hafaktaratu ba da islamiya sai annabi ya ba ta zaɓi sai ta zaɓi annabi bayan ta musulunta ta ce shi take so shi kenan kaji dalilin aure waƙalar kuntu a tamanna zalika fi shirk ta ce tun tana mushirka kaji bai hude mushirki ne ina cikin shirka ta ina burin ina ma zan samu annabi na aure shi kaga sai Allah ya cika mata buri wa kana ainuha wa kana bi ainiha khadiratun a cikin idonta akwai wani guri wanda ya wani koren ruwa fasalaha anha faqalat sai annabi ya tambaye ta ya idonta nan yayi kore tace innaha kana na'ima ta ce wata rana ta zan tana barci wa ra'asu zaujuha malikuhum fi hijriha kan mijinta wanda shine shugabansu yana kan cinyarta fara'ad kamaran waqa fi hijriha sai ta ga wata ya fado akan cinyarta falamma staiqaza akhbaratu faladama da ya farka a barci ta gaya mar mafarkin da ta yi sai ya mare ta shine dalilin idan yayi wannan koren ruwan waƙala ya ce mata tamannina malkar yasriba sai ce kina buri ne na mulkin ainihin garin yasriba wato madina wa mata radiyallahu anha fi ramadana sanata 50 safiya bintu hiyayi ta mutu a wannan wata na lamarana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara hamsin wa dufinat bil baqi'i an binne ta a makabartar Madina baqi'ul garqadi ga masallacin manzon Allah ga makabartar har yanzu anan ake buso sai ta bin ita ce juwairiya wa amma juwairiya fa kanat bintul harith al khuzaiya juwairiya yar harith ce wakanan fi sabaya bani musdalak ita kuma tana cikin ribatattun yaƙi na banu musdalak fa waqa'at fi sahmi thabit bin qais ibn shammas al-ansari da aka yi rabon gado sai ta fada cikin wato rabon ganima sai ta fada a rabon thabit dan qais ibn shammas al-ansari ma'ana mutumin madina fa katabaha haris wato sabitu dan gaisin sai ya rubuta mata fansa ya rubuta wani amount na kudi ya ce ta biya ta zama ya ta yi tafiyarta wallazi na yabta gunar kitaba ku to kaga kitabar ya mata aka rubuta za ki biya kudi kaza a shekara kaza ko nan take ki zama da ya فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بنفسه سي جويرية بنت الحارث الخضائية تزوج من ذن الله صلى الله عليه وسلم تنا مسا تنبيا تقيا مسا دكنت فقال هل لك إلي ما هو خير من ذلك shin ko kina da bukatar abin da ma yafi wannan alkhairi uaddi anki kitabaki wa tazawwajaki zan biya kudin fassar taki in aure ki ita kaga gaba ya kai ta gobarar titi a Jos ko ita yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya biya kudi ya aure ta qalat na'am tace na yadda fa sami'a an-nasu bizalika mutane sai suka ji cewa ga manzon Allah ya auri juwariya bintul harith al-khuzaiya fa ta qauma fi aidihim min qaumiha duk irin danginta da yake hannunsu bayi duk kowa sai yanta wa qalu ashari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suka ce sun zama sirkan annabi ba za mu iya rike su bayi ba kaji masoya annabi ko in kai ne zai gaje sai an biya ka kudinka to su saboda biyayya da daraja manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka ‘yanta ‘yan uwanta, ‘yan ƙabilarta, yarenta. Kalat Aisha radiyallahu anha nana aisha Allah kare yadda gare ta tace fa ma ra'aytum ra'atan kanat azama min qaumiha barakatan minha wannan fakishiyar ta take ba da labari nana aisha tace ban taba ga wata mata ba wadda ta kasance mai girma a wajen mutanenta kaman juwariya binti harith al-quraiya a taka bi sababi ya miyata miyatan min ahli baiti bani mustalak sai da aka yanta bayi 100 daga cikin kabilarta saboda manzon Allah ya auri ya aure ta kharrajahu abu dauda wato imamu abu dauda ya fidda wannan hadisi tuwfiyat sanata 50 ita ma ta rasu hijiran manzon Allah tana da shekara 50 to Allah yace ya halatta wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama auren wa'annan mata wa banati ammika kuma Allah ya halatta wa annabi ya auri ‘ya'yan baffansa kamar yadda kai ma ya halatta ka aura wa banati ammatika ko da ‘ya'yan babaninka kanwar uwa ita ce baba koyar kanwar uba koyar uba wa banati khalika da ‘ya'yan kawunka wan uwa ko kanin uwa wa banati khalatika allati hajarna ma'ak da ƴaƴan wato gwaggwaninku mata wadda suka yi hijira tare da kai bi khilafi man lam yuhajirna amma fa banda wadda ba su yi hijira ba wa fi tazawujihunna tasliyatan li suduri alihi sallallahu alaihi wa sallama wajen auren wayannan da Allah ya ce annabi yi akwai rarrashi akwai sanya zukatan iyalansu wasilatul lirrahimi da sadar da zumunta auren zumunta da ake fada wa ta'lifin lilqulubil munafara kuma za a ainihin hada zuciya wadda da ke kin juna sai Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wa habat nafsu halin nabi ko aka samu mata mu'mina da kanta ta yi tattaki ta zo ta cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ba shi auren kanta in aradan nabiyu an yastanki haha wato in manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da niyyar aurenta ayyar ilibun kaiha bi gairi sadakin ba da sadaki ba falahu zalika ya samu Allah ya yaddar masa amma khalisa tallaka min dunil mu'minina kaga kususiya kenan wannan hukunci ya keɓance ka kai kadai banda sauran mu'minin ai kasasnaka fi jawazin nikahi mun keɓance ka wajen halaccin yin aure bi lafazil hiba da lafazin kyauta min gairi sadakin ko babu yan sadaki kad alimna ma faradna alaihi Allah ya ce hakika mun san abin da muka wajabta musu su muminai fi azwajihim dangane da sha'anin iyalansu min al-ahkami na hukunce-hukunce bi Allah ya zidu ala arba'i niswa in kana da imani ba za ka yi mace fiye da hudu ba kana da daman ka auri mace ɗaya ka tsaya ko ka ƙara ta biyu ko ka ƙara ta uku ko ka ƙara ta nawa ta hudu babu ta biyar in ka ce ta biyar za ka ƙara kuma ta halatta sunanka kafiri fanki huma ɗabala minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum don haka sai Allah madaukake ce wala tatazawwaju illa bi waliyin kada ku yi aure sai da wali wa Allah ya tazawwaju ko kada su yi aure su muminan nan sai da wali wa shuhudin da saidu wa maharin da sadaki la bi lafazil hibati ba a aure da lafazi na kyauta wa ma malakat aymanuhum da kuma abin da damacinsu ya mallaka min al'ima'i na daga kuyangu wa gairihi min bi an ta kunu al'amatu mimman ta hillu limalikiha wato baiwa ta zanta halatta ga mamallakinta kal kitabiyyati kamar ahlul kitabi ce bi khilafil majusiyyati wal wasaniyya sabanin ba majusiya ko mai bautar gunki wannan musulmi ba zai aure su ba wa an tattabari'a bi haidatin qablal wala'i sannan in an aure ta ta yi istibra'i da jini ɗaya gabanin atake ta Allah ya yi wannan ne likai la ya kuna alaika harajon saboda kar a samu wani kunci ko damuwa a gare ka ai menene mutalikun bi muqaddarin ai bayanan laka wannan bayani ne gare ka walahum hadhihi ahkami bil wudu an bayyana maka wannan hukunce hukunce a fili wa mayyazna ma huwa khasun laka mun tantance abin da yake bance ka wa ma huwa amun lil umma da abin da ya hade dukkan al'umma an yaka likai la yakuna alayka harajun saboda kar a samu wani kunci kaufa an yadhunnu minka mukhalafata shar'i dan tsoron karfi zaton kai ka sabawa shari'a allazi jita bihi wanda ka zo da ita wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara fi ma ya asuru taharruzu anhu ga abinda zai wahala mutum ya kare kansa da shi mai jin kai ne kuma bikum gare ku bi bayani hadhihi al-ahkami lakum ta yadda Allah ya bayyana muku wayannan hukunce hukunce walamma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama rasulullah yayin da annabi ya kasance manzo na Allah alwasidatu bainallahi wa bainal ibadihi annabi shine wasida wato tsakatsaki tsakanin Allah da bayinsa fi bayanil ahkamil ilahiyya wajen bayanin hukunce hukunce na ubangiji wa bahalahu Allah ma taqaddama min al ahkamiz zawaji Allah ya halatta masa abin da ya gabata na hukuncin aure alkhasatan lahu wanda yake bance shi li hukumin iktadat zalika li hikamin saboda hikimomi da suka hukunta haka din fala budda lahu aidan min nizamil mu'ashara to ko ba makawa a tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda zai rayu fi fil baiti a gida baina nisa'ihi tsakanin matansa hatta la yamna'uhu shay'un min ghairi giratihinna an alqiyam bi wajibatil ummati al'amma har kar ya zan wani abu na kishin matansa ya hana shi kaiwa da abin da yake wajibi akan al'ummarsa falizalika qala ta'ala saboda haka sai Allah madaukaki yace mi turji man tasha'u minhunna wa tu'wi من تشاء ومن ابتغيت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما نعم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن
to kaji ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله ملكك يكي ترجي من تشاء منهن wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata guda tara Allah sai bai wajabta masa bin ɗakin daga wannan sai waccan daga wannan sai waccan wannan rabon kwanan zaɓi aka ba shi sai Allah ya ce turji man tasha'u min hunna kana iya jinkirtar da wadda ka so daga cikinsu ai an azwajika an naubatiha kwanan mace ce kaki Allah ya yadda wa wa tu'i ilayka man tasha ka jawo wadda kake so daga cikin su a ranar da kake so a lokacin da kake so in banda annabi ba mai wannan ai min hunna fata'tiya haka zakke mata wa manimta gaita mimman azalta duk wadda ka nema daga cikin waɗanda ka nesantar da su a rabansu fala junaha alaika babu wani laifi a kanka fi dalabiha wa dhammiha ilaika ka nemo ta ka taro ta zuwa gare ka ai fa anta mukhayyarun fihinna an baka zabi akan iyalinka ta'malu ma tarahu maslahatan laka ka aiwatar da duk abin da kaga maslaha gare ka walahunna jami'an kuma abin da yake maslaha gare su baki daya zalika adna wannan zabi da Allah bai wa annabi shine abu da yafi kusa an taqarra a'yunuhunna idanun su yi sanyi su ji dadi wala yahzanna kada su yi bakin ciki wa yardaina bima ataitahunna su ma yarda da irin abin da ka ba su walam yadhkuru al-mukhayyara fihi لأنه بحكم الله ويرضين بما آتيتهن كلهن دكان سوس يدا دا أبن دا كباسو تأكيد للفائل في يرضين والله يعلم ما في قلوبكم ألا ياسن أبن دا كيتكين زكاتنكم من أمر نساء نلمر واتوماتا والميل إلى بابهن إما كن كركت ذوى قوسوس ألا يسني au hinna ko kishinsu duk Allah ya sani hatta ala gairi dalilin har kishin da suke ba da wani dalili ba ruya an aishata radiyallahu anha qalat an rawaito daga nana aisha Allah madaukaki ya kara yadda gare ta tace kuntu ugharu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama min allahi wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na aisha ta ce kuntu ugaru na kasance ina yin kishi amma akan matan da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar kansu ta ce ina kishi da su wa aqulu ina cewa awa tahabul mar'atu nafsa hali rajuli yanzu mace ta iya daukan kanta ta kai wa namiji ta ce ta ba shi kanta falamma anzalallahu azza wa jalla turji aisha ta ce yayin da Allah ya sauka da turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtagaita mimman azalta qalat aisha zai ta ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma ara rabbaka illa yusari'u ila hawaka ta ce ubangijinka kawai gaggawa yake ga abin da kake so ya muhammad in jiwa in jina na aisha allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare ta wa kana allahu alima allah ya kasance masani bi khalqihi da halitta ta sa fayufridu alaihimul ahkamu bi qadar masalihim da haka yake wajabta musu hukunce hukunce gwargwadon maslaharsu halima kuma mai tsananin haƙuri ne an iqabihim gabarin saukar musu da ukuba fayan bagi an tuttaka maharimahu ya dace a kiyaye abubuwan da Allah madaukaki ya haramta li'annan li'annan al-intiqam al-halim wa ghadabihi amrun fadhih domin duk mai haƙuri in zai tashi fada ko ya fushinsa fushinsa fa al'amari ne mai firgitarwa yana da girma lamma kayyaran nabiya fi amri nisa'i ko lamma kuyyaran nabiyu fi amri nisa'ihi yayin da aka baiwa annabi zabi a lamarin matansa wa in kana nabiyu la hunna duk da cewa annabi bai zaluntan su lamma lima khuliqa alaihi min hubbi iqamati al'adali saboda Allah ya halitta masa son tsaye da adalci hatta ala nafsihi har a kansa wa khayyarahunna Allah fi talaqi wal baqa'i ma'ahu sai Allah ya bashi zabi ko ya sake matansa ko ya zauna tare da su fakhtarna al baqa'a wa kayyarahunna Allahu fi dalaki wato Allah ya bayo matan annabi su nemi annabi ya sake su ko su zauna tare da shi sai suka zabi su zauna tare da shi sallahunna ta'ala bi qawlihi sai Allah madaukaki ya rarrashe su da fadin sai ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du to fa ya Muhammad bayan wayannan mata naka guda tara to bai halatta ba ka sake yin wani aure ai a tisullati ikhtarnaka matan nan guda tara da suka zabe ka baya halatta ka saki wata ka canja da wata wala an tabaddala ko kuma ba a yadda ka musanya wata ba bi tarki ihdatta aini fil asali wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka musanya su da wasu matan bayan tudallikuhunna wa tankihu badala man dullikan wai ka saki wasu ka aure wasu Allah ya ce bai halatta ba walau a ajabaka hunna ko da kyansu ya baka al'ajabi illa ma malakat yaminuka sai abin da damacinka ya mallaka min al'ima'i na kuyangu fatahillu laka ta halatta wa kad malaka sallallahu alaihi wasallama ba da hunna mariyatal qibdiyya bayan mata tara annabi ya mallaki matarsa baiwa mariyatul qibdiyya ba misriya ce وولد له إبراهيم عليه السلام في ذي الحجة سنة ثمان تعيفا مثلا من سنة إبراهيم المعظم أوتن ذو الحجة واتو هجراتنا تكوس ومات إبراهيم يامت وله سبعون يوما ينا دنقوانا سبعين لما مات دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا رسول الله wato yayin da Ibrahim ya rasu idanuwan manzon Allah sai suka yi hawaye fakala lahu Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sahabin manzon Allah Abdurrahman dan Auf sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa anta ya rasulallah har kai ya manzan Allah da kukan mutuwa taf'alu kama yaf'alu nasu ba'da al-masa'ib kana yi kamar yadda mutane suke yi bayan musiba ta sauka gare su danka ya mutu kana hawaye faqala ya bana aufin innaha rahma annabi kenan yace dan aufu wannan hawaye da kaga tausayi ne thumma atba'aha bi ukhra fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya bi wannan maganar da wata yace innal aina tajma'u ido yakan yi hawaye wal qalba yahzanu zuciya takan yi bace rai wala naqulu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna amma ba za mu faɗi magana ba sai irin maganar da ubangijinmu yake so wa inna lifiraƙika ya ibrahim la mahzununa yace ya ibrahim mu kan dangane da rabuwa da muka yi da kai ranmu ya ɓaci inji annabi sallallahu alaihi wasallama ashe in an yi wa mutum mutuwa ransa zai ɓaci sai dai kar yayi mummunar magana kar ya ce rumfa ta faɗi ko ya ce na shiga uku na lalace yau ya zan yi kar ya mari fuskarsa kar ya ƙi yin aski kar koya aski kar ya keta aljihunsa duk ana haka kar ya da'awa ta jahiliya duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ga wadda aka yi masa mutuwa wannan shine ibrahimul mu'azzam lokacin da ya mutu rana ta kamu wasu suka ce inna shamsa قد انكسفت لموت إبراهيم رانا تاي كسوفي ne saboda mutuwan Ibrahim al-Mu'azzam sai manzon Allah ya ce musu inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani ko rayuwar wani shi ne bahaushe in aka yi dare biyu zai ce ai wani babban sarki ya mutu duk shirme ne wannan wannan Allah yana yi ne ayatu takwifin ne aya ce ta tsoratar da mutane su tuna cewa sun bar layin da Allah ya ɗora su sun sauka su dawo kan turba na'am wakila sanata sanatan wa asharata ashhurin wasu ka ce ya shekara da wata goma kafin ya mutu shi Ibrahim al-Mu'azzamu wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yusalli alaihi bi nafsi bal amarahum fasallu alaihi annabi bai wa ɗansa Ibrahim salla ba da kansa umarni ya bayar a sahabbai suka wato sallace shi hadithun hasanun akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi an ummina Aisha radiyallahu anha وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم عليه السلام فلم يصح رواية تتي عن النبي صلى أنسى إبراهيم رواية بتا إنغانتا با وإن جاء من درك كودا سنزو تهنيوي دبان دبان فهي كلها معلولة كوة تربى تنا إلا إما بإرسال كودي تزم مرسلة mai bai kuniya ya ce mai wa mursalun ma min hurawin sakat hadisi mursali daga cikin marawaitansa aka ɓoye aka jefar da sunan wani la'alla ba shi da kyau shi yasa wa imma bi shadid ko kuma wata hanyar ta zo tana da rauni mai tsanani malace raji nasbur raya ka duba nasbur raya zaka ga bayani na imamu zaila'i wanzur ahkamul jana'iz lil albani ko ka duba ahkamul jana'iz na imamu nasiruddin al-albani wa akhraja imamu ahmad fi musnadihi an anas bin malik su'ila anna anas bin malik su'ila anas dan malik an tambaye shi hal salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibnihi ibrahim shin manzon Allah ya sallaci ɗansa ibrahim qala la adari anas zai ce ban sani ba rahmatallahi ala ibrahim rahamar Allah dai ta tabbata kan ibrahim law asha kana siddiqan nabiyya da ya rayu da ya zama siddiqi kuma annabin Allah walau kana salla alaihi da ya mar sallah lam lam yakaf zalika ala anas insha Allah da annabi ya mar sallah wanda hakan bai buya ba anas dan anas koyaushe yana tare da annabi wa kad kadamahu ashara sinina alhali anas ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara nawa shekara goma wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance makiyayi akan kowane abu ai hafizan hafizan wa minhu yana daga cikin abin da Allah yake kiyayewa ida'u kulli dhi haqqin haqqahu Allah yana baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa bi qadaril maslahati gwargwadon maslaha ala wufqil muktaba iradatihi ta'ala gwargwadon yadda nufin Allah madaukaki ya wato ainihin hukunta haka ne ko to akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu tashi daidai kan aya ta 53 wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala halin da ake ciki na wannan lockdown Allah ya kawo sa kamar yadda yawanci daga cikin jihohi wasu gwamnonin Allah ya haska musu sun gane sun saki al'umma su je su bauta wa Allah su nemi abin da za su ci gwamnati ba za ta iya ciyar da bayin Allah ba don haka ta sausu su je su nema agun mahalicinsu Allah madaukaki ka ganar da mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin
Oke, na wannan ne cire?